بالله السميع العليم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗe mu wannan masallaci mai albarka da ke garin Kwalfa a wannan wato rana ta Asabar hudu ga watan ramadana na shekara ta 1447 wanda kuma ya daidai da 21 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya inda muka gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini a cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna cikin suratul baqara wato inda ajiya mun kaso makaratu ina ga za mu tashi aya ta 226 ko? na ita ce shi ne shi ne za mu tashi aya ta 226 insha Allah kuma mara karata ta ta lallazi na wuri na min nisa'i amin yi ta yi yawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق لما تعيش الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإنساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يهن لكم أن تأخذوا مما
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى الطلاق وتوسكي أي التطليق الشرعي سكي وأن أن شريعة الذي يراجع بعده وأن أكي قومي باينسا au adadu talaƙin raja'i ko adadin saki wanda aka kome a cikin samarrata ne ana yinsa shuɗi biyu ai ifnata ne marratan ba'da marratin wato biyu ake yi ɗaya bayan ɗaya shuɗi bayan shuɗi dunal jam'i kuma bayan a yi saki uku lokaci guda duf'atan wahida wato shuɗi guda fa bid'iyun yin haka nan bid'a na don haka duk abin da an kai cikin bid'a bai ko auko balle a lisawa da shi haka idan mutum suke mata ce suke uku suke gudana don ba shi da dama ya sake ta suke uku abinda shari'a ta ba shi dama ya sake ta wato kamin ta cika tsarki ya mai sheta kamin ta cika idda kenan ya mai sheta daga baya sannan ya sake sakinta har ya cike igiya amma lokaci guda to nan kuskure ne to a da lokacin jahiliya mashirikai sai ce ya saki mata ce saki ɗari an fahimta ko sai ya saki ta saki ɗari sai halarci sai an ka takaici shi ga uku in ka yi ɗai to kana dama ka mai da matakka in ka yi na biyu kana dama ka mai da matakka min da cika idda in ta cika idda ko sai ka sake neman ta da aure in ta amince a ɗaura muku aure haka nan har zuwa na uku to da zara ai na uku to yanzu kan kamar za mu zo mu karanta a gaba to sai ta je ta wani aure auren nan tabbatacce sannan in ya sake ta gara maka aure ta to sai Allah ya ce to nan kam saki ana yin sa daya bayan daya in aka yi daya ana iya dawowa in aka yi na biyu ana iya dawowa to daga nan da aina uku kuma babu komai shine Allah ya ce fa imsakum bi ma'rufin wato sai rike ta bi ma'rufin da kyautatawa ay alaikum ba'da raja'ati kun samu bayan kun mai da matan ku ai ma urifa shar'an abinda an ka sani bisa ga shari'a min ada'il huquq lin nikah na bayar da haƙoƙa na aure wa husnul suhbati da kuma kyakkyawar zamantakewa aw tasrihin ko ko ku rabu da su irsalahunna ku rabu da su bayan sun cika idda shine idan ba ku da neman she su sai ku bari sai sun yi tsarkin nan guda uku da mun ka ambata jiya kenan abinda shari'a ka ce na in ka sake ta saki dai idan kamin ta cika idda kana damar ka mai sheta in ka sake ta saki na biyu kamin ta cika idda kana damar ka mai sheta in ka sake ta saki na uku to nan kan ba ka da damar ka mai sheta to ko saki na ɗai kana da damar ka kyale ta ta cika idda ta tahe ta shine au tasrihun ay irsalahunna bi ihsanin bi an yaskuta shine miji yayi shiru anir raj'ati daga kome hatta tanqadi al-iddatu har idda ta cika aw bi talqati salisa ko ku saki ta saki uku ɗaya bayan ɗaya wala yahillu lakum ba shi halatta gare ku ayyuhal azwaj ya ku waɗannan maza an ta'khudhu mimma ataytumuhunna ku karbi wani abu daga cikin abin da kun ka ba su minas sadaki na sadaki wa ghairihi ko waninsa shay'an komin kankantarsa wani abu daga ciki idan kun ka sake su to nan kan ba ku samu ba a ce ku- su biya ku wani abu ku ce dole dole sai sun biya ku inda kun ka sake su da racin kawai an fahimta amma da ana zaune na ta ɗauko wani abu cikin sadakin ta ta baka an ka ce babu lahi saboda Allah ya ce fa in tabna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluha ni an mari'a ko ta yahi ma wani abu amma don kun sake su ku laɓe da wannan ku ce su baku wani abu to Allah ce bai dace ba idza tallaqtumuhunna idan kun ka sake su id shehu abdullahi ya ce domin ku urfun nas al'adan mutane inda shiqaqi a lokacin sabani an ya tulubu su nemi ma kharaja min airihim abin da ya fita daga hannunsu wato abin da ya fita daga hannunsu sun ka ba matan da sun ka aura faharuma alaihim sai an ka haramta musu yin haka sun mastasna alkhul'u min zalika sannan sai Allah ya togace hul'i ya ce tuban da shi faƙala sai ce illa an ya kafa sai in sun ji tsoro ai azzaujani mata da miji Allah ya ƙima hududallahi cewa ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba da shari'arsa ga zamantakewarsu ta aure Allah ya fa'ala wato ba za su iya aikata ma haddalahuma abinda ya ƙayyade musu من الحقوق نحقوقا بأن تخاف المرأة شيني ما تجزور أن تأصل الله تسابى مع الله في أمر زوجها جميل الأمر مجنتا بعد ما بعد ط- بعدم طاعته لبغضها له سبور رشي مسدا سبور كيه دتكي دشي ويخاف الزوج أن يعتدي أن يعتدي عليها shi ma miji ya ji tsoron kada ya cutar da ita idza lam tuti'uhu in bata masa da'a ba وفي قراءة حمزة أنكر تاغ قراءة حمزة يخاف واتو يخاف بالبناء للمفعول واتو إن أنا جنس أورون كرس تتد جنسو تباب له سيذن فأن يقيم بدل اشتمال من الضمير واتو سيذن بدل اشتمال واتو باسوك جنس أوروبا واتو حكومة كو إيا ينسكو واتو وكيلا سوك جنس أورون sabanin da tsakaninsu sai a nemi su kulli tsakaninsu shine in tace ba ta so ne to yanzu kan ya samu ya amshi wani abu fa in khiftum ayyuhal hukami idan kun ji tsoro ya ku waɗannan masu hukunci tsakanin su iyaye ko kuma alƙali ko liman ko wani jagora na al'umma Allah yuqima hududallahi cewa ba za su iya tsaye da dokokin Allah ba ga zamantakewarsu ta aure fala junaha alaihima babu laihi gare su fi mabtadat bihi cikin abin da ta yi wansa da shi nafsaha na kanta min almali na dukiya li yutalliqaha dun ya sake ta ai la haraja babu laifi ala zawji ga miji anan fi akhadhihi ya amshi abin da ya samu bi shartihi da sharadin sa wala zawjatu fi badlihi haka nan ita ma mata babu laihi in tabba da wani abu domin ta wanshi kanta لأن الآية شيخ عبد الله يتدومي إتوقع آية نزلت تاسوك في امرأتي ثابت بن قيس كما الثابت ابن قيس وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي أو حبيبة بنت سهل الأنصاري قالت تاتي للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ثابت بن قيس للي ثابت ابن قيس ma a'ibu alaihi fi khuluqin wala dinin bani aibanta dabi'a ce ko addini ne walakin ni sai dai ni akrahu al-kufra fil islami ina jin tsoron kafirci bayan musulunci wato ina jin tsoron kai aikata wani abu wanda musulunci ya hana gani kuma musulma qala al-bukhari imam al-bukhari yace ta'ani tubghiduhu wato abinda take nuhi ta kyamaci wannan miji wanda da tana so ne to kada idan ta zauna ba ta mai da'ar da Allah ya ce ta yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتش أتردين عليه حديقته شنكنا ميدا ميقوناتي wadda ita as matsayin sadaki kaga yana sadaki ba dole sai kuɗi ba ko wani abu na zama makin sadaki wanda yake mai kima abin kuɗi qala na'am sai ta ce eh qala lahu rasulullah sai ma'aikin Allah ya ce masa iqbalil hadiqata ka amshi gona wa talliqha ta taliqatan ka sake ta saki guda saboda duk gaggawarka da hushinka ba a saki fa saki biyu ko uku dole guda akai rashin shari'a ta ba ku dama amma kamar yadda malam fiqo ka cewa al-khul'u talqatun ba'inatun la raj'ata fiha wato khul'i saki ne wato saki guda wanda babu komai a cikin sa fa fa'ala sai ko ya aikata wa fil qawanin yazo a cikin al-qawanin littafi ne na fiqh يشترط أن يشرط أن يكون خلع المرأة اختيارا منها وحبا في فراق الزوج من غير إكراه ولا إضرار منه بها to an yi sharaɗi ga kulli ya kasance zaɓi ne na mace kuma ita ta so haka garbuwa da mijinta ba shi ya tilasta mata ba ko ya kuntata mata har ta kai ga bukatar hul'i fa in fuqida shartu nufida talaq wa lam yanfudh al idan an ka rasa wanga sharaɗi na a ce ita ta nema to ainihin saki ya tabbata amma hul'i bai tabbata ba intaha wa qala ibn al-arabi fi al-ahkam ibn al-arabi ya fada a cikin wato littafin sa al-ahkam yace qala ulama'una malaman mu sun ce sune malaman mazhab malikiya idza kanat al-isa'atu min qibali az-zawji furiqa bainahuma wala shay'a lahu idan cutatawa ta kasance daga bangaren miji to nan take za a raba tsakaninsu ko ba za a bashi wani abu na sadaki wa in kana min qibalil mar'ati wato amma in ta bangaren mace ne wa in kana min minhuma furiqa bainahuma wato idan ya kasance na bangaren mace ne to za ta bada fansa amma in tsakanin su ne kowa na cutar da kowa ala ba'dhi ma asdaqaha to nan kan sai ta bada wani bangare wala yastaw'ibu lahu ba za ta bashi duka ba wa'addahu ba'adu zulmi shi ko zaluncin da yake mata to sai zama Allah subhanahu ta'ala zai saka ka mata amma wangarbi da an ka basuwa to shi ta yi ta bangaren ta kenan wa yajuzu inda malikin wa shafi'i al-khul'u bi akthar min al-musamma imamu malik da imamu shafi'i sun ci miji ya samu ya ambaci sama da abin da ya basuwa in ta ce ba ta so ne kuma sadaki dubu ɗari an kai shi sai ce to sai ta ba da dubu ɗari uku an fahimta don da dai ba shi ce bai sunta ba haka imam malik da imam shafi sun kace wa qala abu hanifa abu hanifa yace in kana nushuz min qibaliha aksara akhdan aksara min al-musamma in sha'a wa in kana min qibalihi kuriha lahu akhdhu shay'in mutlaqan abu hanifa yace in ita ta tayar da hitina to ya samu ya amshi sama da abin da ya ba su a in ya ga dama in ku ya kasance daga ɓangarensa to nan ka an kyamace ya amshi wani abu ko ya yake wa kariha ahmadun aksara min al-musamma mutlaqan amma imamu ahmad shi ya kyamace amshi komi wato sama daga abin da ya ba su dole dai a bashi iya abin nan dunda hadisi cewa yi a turidina alai hadikata bai ce za a ƙara wani abu kaga ya sa musuwa su imamu malik wa mafhumul aya abinda aya ke karantawa annal khul'a la yajuzu illa fi waqtil khawfi wa bihi qala daud adh-dhahiri wato abinda aya ke karantawa cewa khul'i ba a yin sa sai a lokacin da ake jin tsoron cutarwa tsakanin ma'aurata kamar yadda daud adh-dhahiri ya ce kun ga shi ka nuna maka shi abdullahi malamai na da irin suna buɗe malamai ne da suke kallon ina ilimi yake ba ta asubanci ba da ɓangaranci yanzu da wudu zahiri ɗin nan har wasu ahalus suna ba su shomi saboda zai suke yayi zahin da ya wuce ko don da ya yi rike zahiriya da su ibn hazmin ahalus suna waɗanda ke jingina kansu ga sarafiya wasu ba su bin tafarkinsa amma ka riba yadda za ka gaba wuri guda ba shi abdullahi na kama ganganunsa saboda shi a menene fazur li zatil qawli la yaqayni fal haqqu maqbulu wa law min jahili Allah shi ba mu yi wa dhahaba jumhurul ulama ila jawazihi min ghairi nushudin illa annahu yukrah amma dai jamhurin malamai sun tafi akan halaccin ayi ƙari sai dai an kyamata jamhur sun ce makaruhi ne amma kada ayi ƙara tilka da Allah ce tilka hududullahi fala ta'taduha wato tilka al-ahkamul madhkurati wadanga hukunci hukunci da anka ambata minan nikahi na hukunci hukuncin aure wal yamini da rantsuwa wal ila'i da ila'i wat talaqi da saki wa ghairi zalik da wani wannan hududullahi dukkanin su dokoki ne na Allah ma mana'a min tit- min tajawuzihi wato abubuwan da Allah ya hana ketare su ne fala ta'taduha don haka kada ku ketare su wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ketare dokokin Allah fa ulaika humuz zalimun to waɗannan azzalumai ne ta'qibul linnahi bil wa'idi wannan kace ne na ainihin hanin da Allah ya na ketare dokokin Allah mubalaghatun kaiwa ne matuka fit tahriri game da ainihin tsoratarwa sai Allah ci mi gaba ci gaba aje ko fahimtar lakani وإن طلقها فلا تهن له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
Allah subhanahu wata'ala ce fala fa in tallaqaha idan ya sake ta ai azzauju shi mijinta ba'da thintaini bayan ya mata saki biyu don da an ce at-talaqu marratayn ya sake ta saki daya bata cika idda ba ya saki mai sheda bayan sun taba zama ba sai saki ko sakin ta saki na biyu bata cika idda ba sai saki mai sheda to sai tun haye mata na uku an fahimta ko to nan kan shine Allah ke magana anan yanzu ba magana ya sake mai fita dole Allah ya ce fala tahillu lahu ba ta halatta gare shi min ba'du bayan ba'da thalathati wato bayan ya mata saki na uku lil hurri wanga hukunci ga daya ya tabbata wa ba'da thaliyati lil abdi sawa wato saki na biyu shi ko gabawa shi bawa in ya saki biyu to shi ya matsayi saki uku na da talaqaha wahidatun ba'da wahida ittifaqan wato yake cewa ya sake ta saki ɗaya bayan ɗaya wannan shine ittifaqi aw jama'a thalatha fi kalimatin wahida 'inda al-jamhuri khilafan lil-zahiriyya kagani yace ko kuma saki uku a wurin jamhuru saboda Imam Malik kamar da aka sani wannan yana cikin inda addini mutane su rinka fahimta shi shari'a na da tsari kuma duk abin da ya tabbata lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da wani sahabi ya yi aiki da wannan ba za a ɗauke shi ba sai dai shi sahabin a ce Allah ya gafarta masa kurin da yi don sahabi na kuri amma za a ta kan yadda manzon Allah ya balla mari don haka hadisi ya taba cikin bukhari abdullahi dan abbas ya ce saki uku a lokacin manzon Allah saki ɗaya ne matukar lokaci guda ka yi shi ko da tana gidan suka sake aika mata wani saki bata ida idda ba a'a ka'idar saki shine marratan da Allah ya ce farji albasara karrata ne ka kalli sama so biyu kana ya kallo sama lokaci guda so biyu baka iya ba. to irin shi ne at-talaqu marratan marra ba'da marra kaga a lokacin da kace ka saki matar ka saki uku saki guda ne don da baka da dama ya saki uku sanan talaqul bid'a ne ko kamar nabi haka suka ce shi kuma al-ahdathu fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu to har kuma gina shi kan tsari ba kuma hadisi yazo ya karfafa wannan fassara abdullahi bin abbas ya ce kana talaqu fi kana talaqu menene au kama qal na mace lafazin hadisi idan mutum saki ba ta sai ce lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku to saki guda ne haka wa khilafatu umar da lokacin sai na abubakar kai yace lokacin sai na umar wa sanatayn min khilafati umar da shekara biyu lokacin khalifatin umar daga nan umar yace mutane suka kama gaggawa game da sakin mata sai yace to ruwan da saki mata da saki uku ta sau to mahiya mazhabin malikiya yana ko itimadi akan fatawoyi da fahimta sai ta sai na Umar Allah ƙara masa yadda haka sai tafi akan wannan amma dai a ko shi ana tsaya kan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sakin gudan ina iya nisan takar ita duk hushinka saki gudan ya isa nisan takar ita je ta yi wani aure daban shine shi Abdullahi yake cewa khilafa lil zahiriya sabanin zahiriya hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba in ya tuhaye mata na uku kenan ijma'an bisa ga ijma'i na malamai wa yata'uha 'inda al-jamhur wada'an mubahan fi nikahin sahihin lazimi kuma in an kai auren nan dole sai ya sadu da ita a gurin jamhur na malamai wada'an mubahan fi nikahin sahihin lazimi wannan wajibi ne wala yahilluha nikahun duna wata'in wato mujarradin aure ɗaya ba zai halatta ta sake dawo mijinta na farko sai an sadu da ita khilafan libin al-musayyab sabanin fahimtar sa'idu dan musayyab wa yakafi magibul hashafati duna inzali boyuwar kan al'aura kawai ya isa ba tare da ya inzali ba khilafan liqaumin sabanin wasu mutane su sun ce sai ya inzali wala wata fi haidin ba a saduwa a lokacin al'ada wala nikahi shubhatin ko kuma aure na shubha inda malikin a gurin imam malik kaba auren aure na mi na wanda ya shi ake mutuwa mutuwa kila aure ne an kai dan lokaci ko wani abu ko kuma wanda zamu zo mu ji kada ku ce shi auren diba wuta matukar ba mijin bane ya sata ta je ta yi ko shi ya sata ma ta je ta yi auren sati mutu sai dai a ce su saba ma Allah amma in ta dawo yana halatta a sake wannan mijinta na farko aure da matuƙa sun samu sai dai sun yi kuskure domin wasu na zuwa ta yi ta je daman ta yi auren na biyu ne ba don ta zauna don ɗaya ta samu ta halatta ga mijinta na farko ya tabbata a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata mata ta yi haka nan da an kaske ta dawo ta ce za ta koma mijinta na farko annabi ce a har sai ya saru da ke saruwa ta ainihin sunna bayan auren ku sannan ki halatta ga mijinki na farko ولا نكاح المحلل الذي يتزوجها ليحلها لزوجها اتفاقا ko aure wanda nikahul muhallil shine kila shi wanda ya aure ta ne biya aure ta ne don ya halatta ta ga mijinta ko kila yarjejina da sun kai da shi da mijinta ci ga wancan nan zan ba kuɗi da sadaki ka aure ta amma nan da wata guda sai ka sake ta kaga in kuma rike da shi kenan yayi bi babu to shi wannan yana halatta ba halatta ba annabi ya la'ance su ونكاحه باطل مفسوخ خلافا لأبي حنيفة yace kuma ga aure bude shi aka yi an san da shi amma sabani Abu Hanifa ya ce a za a bashi kuma shi Abu Hanifa kullum yana yawan sa'a musu Imam Malik da Shafi'i da Ahmad saboda ya gabace su zuwa kuma an ce lokaci ne babu nususu da yawa ba su watsu ba mahiyin fatawa ta gina shi akan ra'ayi shi yasa aka ce maza ba ta ashabu ra'ayi su sun imam malik su ashabul hadith saboda galibin mutum imam malik yana dogara da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da akwai abubuwa da yake dogara akan su qawaid ba hadisai kawai ba a gurin imam malik dama hujja hudu ce waɗanda an kai ittifaki akan su duka qur'ani hadisi ijma'i qiyasi to akwai wasu da wasu na ƙara misali shi ba abu hanifa a gurin shi hujja a wurin shi ne qur'ani hadisi ijma'i an fahimta sai kuma ƙaunar sahabi an bayyana sai ƙiyasi to nan ɗaya tsaya an ka ce mai maganganun tabi'a ya ce hum rijal wa nahrun rijal su mazaje ne ma mazaje muke don da shi ma yana kusa gare su kusan ma suna ta tabi'i ne ya rayu ya ga sai na ali wallahu ta'ala to amma shi ma mali ya ƙara da magana tabi'i ma hujja ce a wurin shi aikin mutanen madina hujja ce a wurin shi kurfi hujja ne a gurin shi sadda zari'a hujja ne a gurin shi da dai sauransu fa'in tsallaka ha a zaudu thani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ya sake ta shi mijinta na biyu bayan ta yi aure sai mijin ga na biyu aure ta ya sake ta fala junaha alaihima babu laihi gare su ai azzaujatu wazzawjul awwal wato mata da miji na farko an yi taraja'a su koma ga auren su ilan nikahi zuwa ga aure ba adan qida'il idda bayan idda ta cika in gwanna ai galaba ala dhanniha dhannihima wato in yarin jaya ga zaton su an yuqima hududallahi cewa za su tsaye da dokokin Allah alwajibatu fi haqqi zawjiyya waɗanda sun ka wajaba ga haƙƙi na aure qala al-baydawi imam al-baydawi ya ce وتفسير الظن بالعلم هنا غير سديد yace fassara zato anan da cewa shine haƙiƙa yaqini to bai dace ba li'anna awaqibal umuri ghaibun tubannu wala tu'lamu yace domin sanin abin da zai kaiwa ya komo abu ne wanda an gaibu sai dai a yi zato amma ba a cewa an sani hakikatan in jiwa imam al-baydawi kago ga magana haka ce in suna kiwon zaton za su iya kiyaye dokokin Allah to sai su dawo daman gani su haka ne za su dawo bisa ga gyara watilka ay al-ahkamul madhkura wato wadanga hukunci hukunci wadanda an ka ambata hududullahi dokoki ne na Allah yubayyinu hali qaumin ya'lamun wato yana bayanin su ga mutane masu ilimi yatadabbaru na wadanda suke lura ma buyyina lahum abinda an ka bayyana musu wa ya'maluna bi muqtadal ilmi kuma suna aiki da ilimi walamma tallaqa rajulun imra'atahu lokacin da wani mutum ya saki mata te falamma da na iddatuha lokacin da iddata ta kusa raja'aha sai ya maishe ta thumma tallaqaha sannan sai ya saki sakinta mudarratul laha domin cutar da ita nazala sai zancen Allah ya sauka wa idza tallaqtumun nisaa wa idza tallaqtumun nisaa
سرحوهن أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki matan ku fa balagana ay qarabna sun ka kusa sun ka kusanci ajalahunna ay inqida'i iddatihinna wato sun ka kusa cika iddasu fa amsikuhunna in aradtum dhalika kuna da dama ku rike su ku mashe su a matsayin matan ku in kuna nuhin haka bi ma'rufin amma da kyautatawa bi an turaji'uhunna muhafilina hududallahi fil qiyam bi huquqin nikahi kuma ishe su kuna masu kiyayewa da dokokin Allah ta hanyar kula da haƙoƙan aure aw sarrihuhunna bi ma'rufin ko ko ku sake su bi ma'rufin da kyautatawa bi an tatrukuhunna shine ku basu hatta tanqadi iddatuhunna har idda su ta cika min ghairi tatawilin ba tare da tsawaitawa ba wa hiya i'adatu lil hukmi fi ba'd suwarihi wato kamar an sake maimaita hukunci ne don can bayan an yi bayanin haka lil ihtimami bihi domin himmantuwa da wannan wato a nuna cewa kada ku cutar da su wala tumsikuhunna diraran lita'atabu wala tumsikuhunna kada ku rike su bin raj'at ta hanyar maishe su sai sun kusa cika idda ku saki ku maishe su diraran wato maf'ulun lahu ay hala kauniha diraran lahu hala kaunikum diraran lahu hala kauni hadhihi raj'a diraran wato domin cutarwa Allah cika kai haka shine maf'ulun lahu ai mai nasba saboda matsayin sa na yana maf'ulun lahu wasu akwai maf'ulun ma'ahu maf'ulun li ajlihi maf'ulun lahu lita'tadu alaihin shine ku cutar da su bil ilja'i ilal ibtida'i shine ku tunkuɗa su zuwa ga sai sun baku hansa awai ta taliku ko ko ku ainihin cutar da su ta hanyar sakin su wa tadawilul hams da kuma rike su wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu ya zalunci kai ne bi ta'ridiha ta hanyar gitta rayuwa ta ila azabillahi zuwa ga azaba Allah wala tattakhidhu kada ku riki ayatillahi ayoyin Allah huswan suna abin wargi ay mahzu'an biha kuna wasa da su bi mukhalafatiha ta hanyar saba musu waman yaf'a waman lam ya'mal biha duk wanda bai aiki da dokokin Allah ba faqad ittakhadha ya rike su huzwan abin wargi wadhkuru ni'matallahi alaikum kutuna ni'mat da Allah ya gare ku allati a'zamuha al-islam wadda cikin ni'imomin nan mafi girma shine musulunci wama anzala alaikum minal kitabi haka nan ku tuna ni'imar da Allah ya da ya saukan muku littafi shine alqur'ani wal hikmatu haka nan da kuma hikima shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ma fihi min al-ahkami abinda a cikin qur'ani na hukunci hukunci wa huwa sunna ita ce sunna inda shi Abdullahi to ina muka bari fahimta wadanga malamin kuwa fahimta masu suka mahaukaci a ce da su shi Abdullahi ba su iya ba sai shi bata ce afradahuma Allah ya dunkule suri guda yace anzala alaikum ya saukan muku bizikir ta hanyar ambato izharan li sharafihima saboda bayyana girman su wato ya nuna kenan hikima ita ma saukar da ita an kai maganar da annabi ce an saukar min qur'ani da ilimi wato yadda aka saukar da qur'ani haka aka saukar da hadisi wa faɗa haka qur'ani yace ba ta qur'ani hawa annabi magana da saurayi duk abin da ya faɗi to wahayi da an karɓi don haka ƙur'ani wahayi ne sunna wahayi ce na ya idu kun bihi Allah ne muku wa'azi da shi ai bi ma unzila alaikum abinda an ka saukan muku an ne muku wa'azi da shi bi an tashkuru ha ku gode ma Allah bil amali bihi ta hanyar aiki da alqur'ani da sunna wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkanin komi la yakhfa alaihi shay'un wa abai hukuwa ga Allah ta'kidun wa tahdidun wannan karfafawa ne da kuma tsoratarwa thumma khataba al-azwaja aw al-awliya bi qawlihi sannan sai Allah ya fuskanci iyaye ko maza yana mai magana da su sai ya ce wa idza tallaqtumun nisa
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تأذوا لهن أن ولا ta'dhuluhum
ولا تأذوا لهن ولا ولا تأمروا لهن ولا ta'dhuluhum تعملوهن أن ينكحن أزواجهن إن تراضوا إن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون shine shewa abdullahi yace sun makhatabal azwaja sannan sai Allah ya magana da ma- mazaje awul awliya ko kuma ainihin waliyai na mata yace musu wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki matanku wat talaqu yunfadhu bil lafzi wan niyyatu ijma'a shi saki ana yi ne ta hanyar lafazi da kuma niyya ila an ka tursa saka kaga baka yi niyya ko ba abinda to kaga bai afuwa dole sai da niyya وإن طلق بالنية دون اللفظ لن ينفذ في المشهور idan mutum ya saki mata ta cikin zuciya ta amma bai lafzanta ba to saki bai tabbata ba bisa ga fahimtar mashhur wato jamhuri na malamai shine kodar cewa da ya koma gida zai saki wanci ko da to gida kuma sai bai aiwatar su a bai faɗi ba. to ba za a kama shi da wannan ba an bayyana ko yawwa wa in sabaqa lisanuhu ila at-talaqi wa lam yuridhu lam yanfudh hakanan in halshe ne ya riga ya zuwa ga saki alhalin bayiniya ba to shi ma ba za a zartar mai da sakin nan ba wa talaqu fil hazl nafidun kal jadd kal jadd yace amma in yi wargi ga saki to shi kan tabbaci na gaskiya ta sai an tantantar da shi amma haka ɗaya saban da baka an gani amma in wargi na yi to annabi ya ce salasun jadduhun na jaddu abuwa uku ko da wargi kan yi su ana zaune cikin mutane ka ce ai ka kulla aure wanci da baka bai da ko da yanka ta ko kana da iko a kanta sai ce ya karba shi kina aure ya karba akwai wata yan drama da nika lata larabawa wani mallami na cikin aji yana lecturer na yana musu lecturer akan makasar shari'a fiqh sai ya kalli ɗaya daga cikin ɗalibai na musu irin wanga bayani abuwa uku manzo Allah ya ce duk wanda ya wade su ko wargi na gaskiya ta sai ɗalibi guda ce ba ho gane mallam ban gane ba la afham sai buga misali ce izan wajto ga ibnati abaida to kuma shi ke son ka ce yawa shahida shahida ya aji ka ce maza shahida shi ke da ya ce gai masu harika ya ce aka kai gaci ba Allah ko zan karanta mana ne haka ba a wargi haka ne ka ce ka saki mata ka ko wargi ne ce wala wargi ne a ta su ba a wasa ba fala ta take zo ayatul lahi wa zuwa amma abin da cewa Abdullahi Kanu nan to in saboda baka ta kai ko kore da aka ce ka rike hannu ce sakani sai ka ce gida suke to kaga wannan ba ba ba saki bane na yake cewa fa balagana ajalahunna in qada iddatuhunna sai idda su ta kare fala ta'dhuluhunna kar ku hana su khitabul lil awliya wato nan Allah na magana da iyayen mace ko ko majibinta lamarinta ai la tamna'uhunna kada ku hane su an yanke hina azwajahunna su auri mazajin nan nasu da nasake su almutalliqina lahunna waɗannan da nasake su min itlaqi shay ala ismi ma kana alaihi majazan lugawiyan wato an yi itlaqin wato kamar itlaqin wani abu akan sunan da da yake an ce azwajahunna amma yanzu ba azwajahunna Allah ji kai shi Abdullahi majazan lugawiyan an yi arona majazi na an ka kira su azwaja kunna gamban da shi wani a ce to bisa an ka ce azwaja kunna alhalin ko ba azwaja kunna ina to shi na aka kokarin bayyana wa ka'ida ta lugha ko sa ku batattun yan lugha fa wanda ganin cikin qur'ani suna iya cewa wani abu wanda kwanyar su ta adda majina li'anna sababa nuzuliha shehu abdullahi yace domin dalilin saukawar ga aya anna ukhtu anna ukhta ma'aqal ibn yasari ya uwan ma'aqal ibn yasari ismuha jamila sunanta jamila musaggaran aw laylan aw fatimata wato an yi sabani ga sunanta wasu ce fatima wasu ce layla tallaqaha zawjuha mijinta ya sake ta shine albadahu ibn asim aw ko kuma sun kace huwa abdullahi ibn rawahata shine abdullahi ibn rawahata fara da an yi raji'aha sai ya nuhin ya maishe ta bayan ta kusa cika idda eh bayan ta cika idda sai ka sun ya sake hituwa cikin masu neman aurenta fa mana'aha ma'aqalu sai ma'aqalu ya hana ya ce lalle ba shi aurenta tunda yanzu ta cika idda yana da mai sake shigowa cikin mabida sai wanta ko dan wanta sai ce lalle ba ta kuma mijin gare suke ta wa fihi dalilun a cikin wagga aya akwai dalili ala annal mar'ata cewa mace la tamliku an tuzawwija nafsaha ba ta iya aurar da kanta wa inna ma zalika li waliha wannan al'amari na ga hannun waliyinta shine uba kowa ko danta ta ku lokacin da mace ga kaida ma in mace na da ɗa namiji wanda ya balaga to ya kore uba ya kore wa ya kore kowa kun fahimta idan mace yanzan tana da ɗa wanda ya balaga an ka zo neman aurenta ko ga uba dan da ya shi matsayi haka mai askari ya ce wata rana daurawa ya bada wani labari ya ce wani mutum na ya yi sun wata yarinya a wani a washe mutu uban da ya ce wallahi bai ba su an kai an kai ita ko shi ta kasu haka uban ne mata auren dole shi ko wanga da bai same ta bai ta shiga aikin dan sanda bayan wasu shekaru sai ya dawo da ya dawo sun rabu da mijin ganata sai ce shi har yanzu kuwa wanda ya kaso duniya ne ta ta ce idan mata na so ne an ka zo sai uban da ya ce to shi ku lallai har yanzu bai bashi ku ni wata ƙeta ya ce har yanzu yana nan kan bukati in dai shi na bai bashi sai ta yi hisba wurin daurawa daurarsa aka kira matan nan aka kira ubanta ya ce ya an kai ta ce baka ya ce lalle bai ba da aure daura ya ce ya rasa yadda zai can sai ya ce shin tsaya kina da ɗaya ta ce tana da ɗaya ya ce akwai namiji ce ƙwarai ko akwai namiji yana ina ce yana can makaranta ss2 ma yake ko secondary school daura ya sa a ta ɗauko shi an ka ta an ka ɗauko shi ya zauna ga uba ga ta gashi ga miji sai ce kai ka san wanga yace a mama ta ta wanga yace kakana na yace to ka san wanga yace a yace shi ka so mahaifiyarka kuma ta ce tana so ne amma kakanka ya ce bai ba su to ga ka'idar musulunci ka yi shi haƙi ka yadda daura masa aure ya ce ya yadda daurawa ya bude askari ya ce ya karanta mai ya ce ka tafi duk alƙalin da za ka rayu da kika tafi ba mai malikiya tare ko ya ce don haka ni zan biya sadaki daura biya sadaki ya addu'a nan duk daura musu aure suka ce zai ce kai ku ga mota ne za a kai kai kana wallahi mallan wasu ka fuwa gare su kai Allah ya sauka kun dai fahimci karatun ko su ba ga dana cikin aure yau abinda aka sa nuna ma mace in ta shiga sauyin ba ta auren da kanta na ina muke shan li'abi hanifa sabanin abu hanifa shi ka abu hanifa fi sayyibil hurrati abu abu hanifa ya ce bajawara na ya auren da kanta ko kuma akwai masu bin mazhabin abu hanifa kasashen pakistan ko da india sallahi alausi mace ta daura kanta aure yadda ka san kana ji da malikiya kana ya ayi magana kana ai hituna a kan malikiya to haka zuwa can suna can suna can rike suke da mazhabin mazhabin Imam Ahmad su ma an ce ma kamar Abu Hanifa ma mazhabin shi sun yawa duniya ba don mu malikiya kawai nan ne yankin gane kawai na Afirka sai Andalus sai Misra wani bangare amma Shafi'iyya da Hanbaliya yanzu Hanabila su ne Saudiya da sauran su kasashen Larabawa an gane wani da suke duk malikiya da ta maimai duniya sai cimi to mu duk hada mazhabobin mun kai muka ce dukkan su duk wanda inganta cikin aiki muka yi ka gani ba mu kankale ma wata mazhaba guda ba haka shi Usman kuma ya hodi cikin menene ta na shiratu tullab ila tariqis sawabi karanta littafi dan takaitacce na shewa yace babu wanda da an ka azama mazhabin mazhabi guda an ka ce dole sai shi da ka dukkanin su alal guda suke kan shirya suke haka in mutum ya jasa istiraha cikin sallah ce ka kyade shi in ba kai kai kakkai ka ce ya ɗaukun ko ta mazhaba kuma ya eh Allah samu dace abinda da ba a so ka ce duk inda rangwame shi ga mazhaba bari ka riwo wacce mazhaba mi an ka ce shi ba a son tattabe urukas yanzu duk inda mazhaba ta yi sauki can zagara amma ba gano ba ko su masu cewa malikiya suka bi kankan kam ai game da yankan kaji da akwai a yanzu su mutuwa ba abin malikiya misawai inda duk dabban mutum ta kasa shi ma mali ya ce in kacci da bukaci mushi shi fahimta imam maliki in ba da lahiya ya ce matuka an kabar dabba ya an kabar ta mutuwa za ta yi to an ka yanke ta to an ji musu maza ba shafi'iya da datti ai ka karanta jalalain jalalain mazhabin shafi'iya aka an ka tsara shaka don imam suyudi dan maza dan dan shafi'iya amma duk tafsirin da aka yi da shi aka yi ko Allah sa don haka kawai malaman nan duk abin da ya tabbata ya dace da manganun annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka inda sun ka kuri sai a yahi sai a yi musu gafara ba a ce ba su kurewa ko ba a ce ainihin suna da laifi ba su malamai ne masu tsoron Allah waɗanda duniya ta aminta da su lokaci ya go to ai muna kan gaba da sai mun karkara ayar ga sai mu tashi wal walidatu daidai inda muka tsaya hanko kenan karatun mu cikin hikima da Allah sai haɗe wuri guda shi yasa mun ka bambanta sai zancen muna bin wani tafsiri dan kuma sai mu bi wannan na'am bi an kana kuf'an laha yake cewa ina ne yawwa yawwa waqila al-khitabu lil azwaj al-mukallafina alladhina yu'dhiluna nisa'ahunna ba'an qida'il iddati zulman yatawa'aduna liman yatazawwajuhunna wato koko yazan da Allah ce fala ta'duduhunna kakku hana su su aure mazajin da suka so to yana aiwa yazan ku da na sake su kakku ta ku ta kullu shiri ku ta tsoron da wanda zai aure su to la'in ka aure ta kaza kaza ko ta hanyar sirri ko na abu wala yatrukuna an yatazawwaja an yatazawwajna man shi'ina min al-azwaj shine su yi kokarin hana su aure wanda suka so idza taradaw ay al azwaj wan nisa idan aka samu fahimtar juna bainahum tsakanin su bil ma'ruf da abin da yake sananne shar'an ga shari'a qala ibn al arabi fil ahkami ibn al arabi ya ambata yace bi an kana kuf allaha ya zamo ya dace da ita idh la haqqa lil wali shar'an fi sadaqin malikati amra nafsiha wato domin wali ba shi da wani ikon tasarrufi ga sadakinta balle shi dominating din wal ayatu nazalat fiha fadalla anna al ma'ruf al murad huwa al kafa'a wato ayata nuna akwai kafa'a shine ya zama an samu daidaito tsakanin ma'aurata karshe dai saboda lokaci yace zalika ay annahyu anil adli hanin da anka ce kakku hana su yu'adhu bihi ana muku wa'azi da shi amma man kana yu'minu minkum billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira a cikin ku li'anna al muntafi'a bihi domin abinda ake amfano da shi ma'ana amfanin da za ku samu zalikum tarkul adli rashin hana su su auri wanda suka so azkalakum anfa'u wato yahi amfani gare ku kun zaman lahiya wa aqharu kuma yafi tsalki lakum gare ku wallahu Allah ya alamu shi ya san ma fi hilmaslahatu abinda maslaha take ciki wa antum la ta'lamun ku ko ba ku sani ba wato Allah shi hi ku sani da haka wannan tsari da Allah yi ya cika ku hana su to shi hira cewa insha Allah gobe in Allah kai mu za mu tashi wal walidatu yurdina auladahunna
na akaramu Allah sai al ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah